الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na hamsin da ɗaya a cikin karatunmu na alfiyar na sharhin alfiyar imam suyuti rahmatullahi alai yau a takwas ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ta hijira wadda ta daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya za mu tashi aksamu tahammul aksam a turkut tahammul hanyoyin riwayar hadisi ai wannan na'am darasi na hamsin da ɗaya
bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd fa yaqulu an-nazim rahimahullah أقسام التحمل نعم يقول الإمام السيوطي رحمة الله عليه أقسام التحمل كشكشا التحمل التحمل شيني تقو حديثي دقو جمالي نعم
يا واتو وأن كشكشني وأن malaman hadisi suka kasa hanyoyin da mutum zai je riwayar hadisi daga malami wannan shine at-tahammul al'ada shine malami kuma ya ruwaitar da hadisi ya zuwa ga almajiransa saboda haka suna magana a tahammul wal ada na'am shehul halqa shehul halqa
wajen ada na'am za a iya haɗa ada misali da wato da kafo hadisin daga wajen ko malami ba da hadisi ko ko misali ka tashi kai kai tauji yanzu don mutane ana faɗa su ada duk yana daga cikin ada almuhim shi al'ada min ash-shaykh ila ghairihi min alladhi tahammal daga wanda yake shi ya riga ya ruwaito hadisin to yanda zai nasharinsa yanda zai bayar da shi tahammul ko wanda yake nema wanda zai je wajen wanda suke da shi ya karba na
على وجوه من يريد حملا سماع لفظ الشيخ إملا أملا من حفظ نوم كتب ولو وراء ستر إذا عرفته أو أخبرا معتمد ورد هذا شعبة ثم سمعت في الأداء أشبه na'am na'am a'ala wujuhi man yuridu hamla mafi daukakar fuskokin wanda yake son wanda yake nufin wato tahammuli riwayar hadisi daga wajen malamai sama'u lafzi shaykhi sauraro daga lafazin wato jin lafazin shehi malami imla imma imla'an da shifta amla ko ba da shifta ba min hifzin shi kuma malamin ya zamanto daga haddasa yake yin imla'in yake wato ya ji lafazin malamin min hifzin daga haddasa malamin daga haddan malamin malamin ya rinka yi da zuci da ka au kutubin ko kuma daga littafansa yana karanta littafi ɗalibi yana ji walau wara sitra walau wara sitra ko sitrin ko da a bayan a wato a hijabi ne min wara'i hijab akwai sutura tsakaninsa kamar ya zama to malamin mace ce malamar mace ce bai ganta ba shi yasa aga suka yi raddi ga Hisham ibn Urwa da yake cewa ya aka ibn Isa gaji daga matarsa Fatimatu bintul Munzir yace ta zai iya ji min wara'i hijab ya ce yayi ruwa yana inkarin tahammulin ibn Ishaq ga a ga riwaya daga matarsa matar hisham matar hisham ibn urwa ya aka yaji daga gare ta kama kaga malaman hadisi ba su iltifati ga wannan kadahin wannan magana ta hisham ba saboda sama min wala sitir zai iya yiwuwa sun karbe ta duk da yake waɗansu suna cewa ta ya za a yi kai riwaya min wara isitar ta yi wa zaman to shaidan ne aljani ne yake maka amma wara isitar ne ba na ganin malam ai shi ne wara isitar eh ko na ka samu cika ma za a yi
in aka samu cika wannan za a ba za a yi cewa min wara isitar bane tunda dai at least waɗansu sun gan shi amma wannan gabaki ɗaya ba wanda ya ga malamin
yana koyi yana
eh sauti kawai ake ji musamman kamar yanzu ake amma sai suka ce na'am kamar sauraro a kasar za a iya sake su da wannan shi a wannan kyale sauraro a kaset sannan muna magana da ne to amma shi ma min wara sitrin walau wara sitrin yace idza araftahu idan ka san shi ka gane muryarsa aw akhbara ko kuma ya bada labari cewa shine wani mu'tamadun wannan an dogara da shi wannan an dogara da wannan cewa wannan wato sama'i ne ingantacce wa radda hadha shu'ba shu'ba yayin raddin wannan thumma sami'tu fil ada'i ashbah sannan sami'tu kace a, a rawi yace sami'tu naji wani fil ada'i fi wajen riwayarsa ga wannan hadisin to wannan ashbah wannan shine yafi kama bitaqdim mimma ba'd shine wato yafi dacewa yafi kama da zamantowa shine wato hanya wadda take ita ce tafi komai kama da abin abin dogaro wato wannan ita ce a'la maratibut tahammul sami'tu dinna as-sama min lafzi shaykh na'am mu karanta sharhin
aqsamu turuq at-tahammul wato kashe-kashen hanyoyin tahammul wato hanyoyin tahammul din guda takwas ne kowanne zai yi a zai bayanu su wannan shine na farko as-sama'u min lafzi shay na'am ayat hadith ai wato hadisi
wa majami'uha thamaniyatu aqsam matattaran su abin da yake hada su ga baki daya kaso takwas ne fa'ala wujuhin wujuhi ay turiqi man yuridu hamlan mafi don haka mafi ɗaukakar fusko a wato hanyoyi na wanda yake wanda yake nufin hamlan ai wato ɗauka lil hadithi ga hadisi inda jumhur a wajen wato gama wato ɗaukacin malaman hadisi sama'u lafzi sheikh shine jin lafazin malami sawa'un kana imla bil qasr daidai ne ko da imla'an ne wato imla din yayi masa kasr lil wazn saboda a wazanin waka asali imla'un ne amla ko kuma da imla'i bane ai ta hadisan min ghairi imla shine yayi riwaya ba tare da imla'i ba imla'i kaga ai imla'i akwai a hankali za a tunda dole za ka tsaya ka tabbatar cewa abinda kake faɗa sun rubuta
wa kullum min huma yakunu min hifzin li kowanne daga cikin su shine as-sama'u min lafzi shaykh imla'an wasama'u min lafzi sheikh bila imla yana kasancewa shi ma ya kasu kashi biyu ya kunu min hifzin li sheikh daga hadda ta malamin wato malamin yana yi ne an zaharil qalb
aw min kutubin lahu ko kuma daga littafansa wato yana yarhamukallah yana yi yana shifta din ne ko kuma yana zantawa daga littafansa wal imla'u a'la min ghairihi to a shi kuma amma to saboda kaga nan akwai sura guda hudu malami yayi imla'i daga haddarsa malami yayi imla'i daga littafinsa sannan malami yayi ta hadisi ya zanta kawai ya rinka fada min hifzihi malami ya rinka fada ba imla'i yake ba min kitabihi yace wal imla'u a alamin ghairihi ko to imla'in shine ya fi ɗaukaka daga waninsa kama sarrahu bihi kamar yadda suka bayyana shi wa in istawaya fi aslin rutba duk da yake sun daidaito a cikin asalin rutba a sama'u ne min lafdi sheikh lima fihi min shiddati taharri sheikh war rawi saboda abin da ke cikinsa na tsananin a wato kardadon a sheikh war rawi a sheikhin rawi dai shi malamin wanda yake arrawi eh ashekhin rawi shi malamin da yake riwaya wato yafi yana da yana yin taharri
idan shekhu mushtaghilun bit tahdith
saboda shi ashekh da malamin mushtaghilun bit tahdith ya shagaltu da zantawa da yin tahdisi warawi bil kitabati anhu to shi kuma arrawi yana ya shagaltu bil da yin rubutu to kaga wannan ya nuna kan cewa waw din kenan da waw din ne taharri sheikh war rawi nushar ka tafi kenan tun daga shi ya na ya bambance na'am
fahuma ab'ad an al-ghafla Mm, kaga nan a- asali maganar sahawi ce ce kala lakinnahu fil imla'i a'la lima yalzamu fihi min tahrir ash-shaykh wa talib idh ash-shaykh idh ash-shaykh mushaghil bit tahdid wa talib bil kitabati anhu fa huma lidhalika ab'adu anil ghafla wa aqrabu ila at-tahqiq wa tabyin al-alfaz ma'a jaryan al-adati bil muqabalati ba'dahu wa in hasala wa in hasala ishtirakuhu ma'a ghayrihi min anwa'i tahdid na wannan asali kenan tahririn as-sakhawi ne
na'am na'am fahuma ab'adu anil ghafla to dan haka su su biyun sun fi komai nisa daga wato rafkanwa wa aqrabu ila at-tahqiq kuma sun fi kusa ya zuwa ga tahqiq ya zuwa ga tabbatar da daidai ma'a jarayan al-'ada bil muqabalati ba'dahu tare da kuma gudanar al'ada da yin muqabala bayan nan dan bayan kuma an yi imla'i din an rubuta daga baya kuma sai an zo an dauko nuskar shek ya bayar sannan a zo a zauna a gani abinda abinda ke cikin nuskar shek ita ce a cikin wannan sai an yi muqabala na'am walau kana as-sama'u mimman huwa wara'a sitrin ko da kuwa sauraron daga wanda yake a bayan sutura ne ay hijabin a bayan hijabi fa innahu yasih to wannan sama'in ya ya yana inganta idza arabtahu amma da sharaɗin cewa ka san shi ay shakha bi sawtihi ka san malamin da sautinsa aw akhbara bihi ko kuma akhbara bihi ya wanda ya ko kuma akhbara bihi mu'tamadun eh, a wannan na fassara mu'tamadun da kan cewa wannan a'la wujuh wa- wa- wannan a- a mu'tamadun din khabar ne na a'la wujuh din Na alhali ko wannan ah, fa'ili ne na akhbara wato aw akhbara mu'tamadun ko kuma wanda ake dogaro da shi aka wato thiqa daga min ahli al-khibrati bi shaykh Ya waɗanda suke amintattu daga ma'abuta wato a alkhibra sun san a, shi a sheikh ya ba da labari cewa wannan wane ne yake riwaya na'am ورد هذا السماع من وراء ستر الإمام أبو بسام شعبة ابن الحجاج البصري to a- a- abu bisfam shu'ba ibn al-hajjaj al-basri yayi raddin wannan riwayar wannan tahammulin wannan jin sauraro din daga malami min wara'i sitr wanda yake ta bayan hijabi ta فإنه, bayan labule نعم. فإنه شرط رؤية الشيخ domin shi ya sharɗinta cewa sai in kana ganin malamin وقال ya ce إذا حدثك المحدث idan malamin hadisi ya zanta maka hadisi فلم تر وجهه amma baka ga fuskarsa ba فلا تروي عنه kada kai riwaya daga gare shi فلعله شيطان watakila shaidani ne تصور في صورته da ya shiga cikin surarsa يقول yana cewa حدثنا wa akhbarana yana cewa haddathana wa akhbarana انتهى na'am daga cikin ulumul hadith وهو كما قاله في التقريب wa huwa kama qalahu fi at-taqrib wannan ko kamar yanda ya fa shi suyuti ya fade shi ne a cikin at-taqrib خلاف قول الجمهور wannan ah, wa huwa kama qalahu fi taqrib kamar yadda faɗa a cikin taqrib khilafu qawlil jumhur sabanin maganar jumhurin malamai ne وقد كانوا يسمعون عن عائشة رضي الله تعالى عنها domin sun kasance suna ri- suna sauraron suna daukan hadisi daga Aisha radiyallahu anha sahabbai da tabi'ai وغيرها da waninta أزواج النبي صلى الله daga تعالى matan عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam وغيرهن da ma waninsu daga cikin من mata الحجاب ta bayan hijabi ويرونه عنهن kuma suna riwayar wannan hadisin daga gare su اعتمادا على الصوت suna dogaro suna dogaro da sauti sautin su suke ji kuma su yi su wannan ya zamanto shine dalilin su na cewa hadda- za su ce akhbara za- za su ce haddathatna Aisha
واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك Al- al- al- Sheikh Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Sa'id ya kafa hujja akan wannan بقوله صلى الله تعالى da عليه faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam إن بلالا ينادي بليل Bilal yana yin kiran sallah da daddare فكلوا واشربوا ku ci ku حتى sha ينادي har sai Ibn Ummi Maktum yayi kiran sallah فأمر صلى الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على الصوت sai yayi umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a dogara da sauti مع غيبة شخصه عمن يسمعه tare da wato buyan jikinsa daga wanda yake jinsa tun da ba ganin bilal ake ba amma ya ce a dogara da sautinsa har ya ce ma fakulu wa sharabu a aiki da abin da yake faɗa Eh, in yayi ku ci ku sha domin lokacin nan alfijir bai fito ba na
ثم يقول الراوي sannan a- arrawi mai riwaya da wannan nau'i na tahammul na na tahammuli yana cewa سمعت فلانا na ji wani
في حال الأداء yayin da a cikin halin isarwa a cikin halin riwaya in shi ya tashi riwaya zai ce sami'tu لذلك الحديث ga wannan hadisin الذي سمعه wanda ya ji منه shi daga gare shi فإنه أشبه بالتقديم مما بعد to wannan ya fi kama da gabata wa- wannan shine wato aula bitaqdim shine yafi kam- yafi dacewa da a gabatar da shi mimma ya'ti ba'dahu daga abin da zai zo a bayansa أي لأنه لا لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة abin da yasa saboda ba ba ba la yakadu da wuya ba a wato kusa wani ya ce a sami'tu fil ijaza abinda kai riwayarsa da ijaza kace sami'tu
والمكاتبة wa haka zalika wal mukataba idan aka ruwaito maka hadisi aka rubuto maka aka turo maka ba yadda za a yi kaji wani daga cikin malaman hadisi ya ce sami'tu in ولكن dai ya ce sami'tu to sai abin da ya ji daga lafzul shaykh Mm, amma haddathana za a iya fadanta ijazatan akhbarana za a iya fadanta ijazatan amma sami'tu sai abin da ka ji min lafzul shaykh shi yasa a'la alfadul adad ita ce sami'tu
العرض
al-ard ala shaykh ita ana fada kace sami'tu Mm. na'am wala ke malik kamar yadda ake wa malik na'am ita ce daraja ta biyu
ولا في تدليس ما لم يسمعه haka nan ma ko a cikin tadlisin abin da bai ji ba ba yadda za a yi mai tadlisi ya ce sami'tu
يرجع عنه كويس sai dai ya ce an ko kala an ba zai taba cewa sami'tu ba na'am Mm.
بخلاف حدثنا sabanin haddathana ita haddathana wato ya zanta mana hadisi fa inna ba'd ahli بعض أهل العلم يستعملها في الإجازة domin waɗansu sashen malaman ilimi malaman hadisi suna amfani da ita wajen ijaza abinda ka rawaito abinda aka jaza maka ya ce hadhihi maru- malamin ya zo ya baka littafin sai ce waɗannan su ne hadisai na da na rawaito daga malik Kai ruwa- na- na jaza maka ne maka ijaza ka yi ruwaya su daga gare ni to maimakon ya ce a a a a a maimakon wajen a- a- abin nan ɗin ka ce a, an malik ijazatan sai ka ce haddatana waɗansu malamai sai su ce haddatana ai babu komai na'am وقد amma bas ba wanda ya halatta kan cewa ka ce sametu a cikin irin wannan na'am وقد روي عن الحسن أنه قال ya ruwa an ruwaito daga hasan yana cewa حدثنا أبو هريرة haddathana abu huraira abu huraira ya zanta mana hadisi kuma a hasan bai taba haduwa da abu huraira ba yana nufin cewa إجازة fa yaqulu bil ijaza ya mana ijaza نعم.
فيؤول بالإجازة sai a sai shine sai ake masa tawili bil ijaza wannan ɗaya daga cikin tawilin kenan لأنه لم يسمع منه شيئا domin hasan bai ji komai ba daga abu huraira أبصري hasan al-basri eh كما حققه الحفاظ kamar yadda manyan malaman hadisi suka tabbatar Hassan al-Basri bai ji daga Abu Huraira ba منهم العراقي daga cikin su akwai Iraki ɗaya daga cikin ta- ɗaya tawilin da suka yi dan an ruwaito din Hassan al-Basri yana cewa haddathana Abu Huraira to aka ce ya- ya Hassan al-Basri zai faɗi haka sika ne amintacce ne ba zai karya ba to dan sai suka ce ai wannan ijaza ce ya nufin yayi musu ijaza waɗansu kuma taujihin da suka bayar shine kan cewa haddathana ai haddatha ahlul basra da ya je basra To, na ɗin ba eh ko kuma haddathana haddathana ma'ashir ahlil madina dan ya zo madina amma lokacin abu huraira baya nan ya yi dama yana yi hasan yu- yudallis wa yursil na'am eh ijaza ta yana jikin turkut tahammul tahammuli ne amma bai ji ba yanzu kamar kamar mu- mutum yana da littafansa ya yi riwayar hadisansa na malik sai ya ce dukkan littafan na riwayoyin nan da ne na malik ‘ya'yana duk na jaza musu su yi riwaya daga gare ni amma ba wanda ya zo ya karanta littafan a gabanka wannan turkut tahammul ce ba shi yasa ake magana akan bukair ibn abdullahi al-ashaj ba a cikin hadisansa da ya rawaito daga babansa cewa ijaza ce waɗansu ke suka akan riwayar irin wannan ce amma min turuq tahammul zamu zo ta ai na'am بعده التحديث فالإخبار ثم أنبأنا نبأنا وبعد ثم قال لنا ودونه لنا ذكر وفي المذاكرات هذه أبر na'am wa ba'dahu bayan al- bayan sami'tu dinnan at-tahdith to sai kuma at-tahdith shine kace haddathani fal ikhbaru sannan sai akhbarani Mm. thumma sannan anba'ana shi ma ya zanta mana nabba'ana da kuma nabba'ana wato bayan al-ikhbar bayan akhbarana Mm. wa ba'da wa ba'du ai ba'da an ba'ana dum sai ka hada qala lana wa dunahu kuma bayan kuma qala lana lana zakar ai zakara lana ya ambata mana ita tana ku- ku- kuma bayan qala lana wa fil mudhakarati hadhihi abar amma wannan ka- wannan ibarar lana zakar innan zakara lana a wannan hadihi din ishara ya zuwa ga ita a lana zakar a bar ta fi daidai fil muzakara wajen muzakara shine al muzakara shine malamai ma- masu riwayar hadisi su zauna suna shi- suna faɗan marwiyatunsu bita kamar bita na'am Kuma daga gefe na samun Allah suna gefe ko kuma gefe sai ka dinga ji sai ka dinga.
na'am Mutum daga gefe yana jin jikin sai yana kwara.
eh waye a shi wanda yanzu kamar a kamar bukhari da muslim suna muzakara Mm. sai bukhari ya kawo wani hadisi wanda muslim bai ji ba to muslim ba zai tashi ya riwayarsa akan cewar as- ya yi tahammulinsa daga bukhari ba tunda a halin muzakara ya yi tahammulinsa Mm. sai dai ya ce zakara lana eh, al-bukhari na da wannan aikin ƙur'ani ce Mm,
ko takarani takara yawa Mm, kala muzakarar take kasancewa a babi babi suke Mm.
koyi ya suwa da gudu yawanci muzakara ta kan zamanto babi-babi sai a ce duk hadisan da take da su a masu alal khuffain ta kawo su wani lokaci kuma ta zamanto a hadith fulan Mm, ko kuma wani ya zo a al-gara'ib gara'ibu hadith malik abinda a wato mutum ɗaya ne daga cikin al- almajiran malik ya ruwaito Mm. ko kuma a kamar kamar yanda imamun nasa'i yayi a kitabul igrab wanda dr sani yayi tahqiqin sa ma agraba shu'ba an thawri wa ma agraba thawri an shu'ba hadisin da yake shu'ba ya ruwaito thawri bai ruwaito ba ko kuma thawri ya ruwaito shu'ba bai ruwaito ba ta fuskan muzakara ai wannan anwa'a ne daban-daban ne na'am
وبعده أي سمعت bayan shi sami'tu التحديث to sai at-tahdid أي حدثني haddathani أو shine kace haddathani ah, kace haddathani ah, ko haddathana
فقد قال ابن القطان ai at-tahdithu shine ba'da sami'tu نعم.
na'am فقد قال ابن القطان Dom- ibn al-qattan abu al-hasan ya ce ليست حدثنا بنص في أن قائلها سمع haddathana ba nassi bace akan cewa mai fadarta ya ji daga bakin malaminsa
ففي صحيح مسلم a cikin sahih muslim في حديث الذي يقتله الدجال a cikin hadisin wanda dujal zai kashe shi فيقول sai ya ce أنت الذي حدثنا ب- anta dajjalul ladhi أنت الدجال eh ya kawo mana wannan lafazin a ciki Mm.
أنت
don wa- wannan al- a- a a- a riwayar haka yake akwai dajjal anta dajjalul ladhi haddathana amma baya cikin nushar shi yasa ya sanya ta baina ma'kufaini mm أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم kai ne dujal din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi قال qala yace ومعلوم shi wani ibn al-qattan shine qala din نعم abu ne sananne ne anna zalika ar-rajul cewa al-mutaqat wannan wannan mutumin wanda yake miƙatinsa a wato lokacinsa mutaakhir mai jinkiri ne dan baya ne kwarai ay fa yakunu al-muradu haddasa ummatahu sai ya zamanto muradinsa haddasa ummatahu wa huwa kaga na'am.
abinda ibn ab- ab- shine mafitar Hassan al-Basri tunda ai bai ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ko ai ma'ana ya gaya ma al'ummarsa saboda ka shi yasa ta zamanto koma bayan Sami'atu Mm, shi yasa ta zamanto a daraja ta biyu bayan Sami'atu Sami'atu ta fi kaga Sami'atu ba ta karban wannan tawili na'am
La- wa huwa minhum shi ko- shi kuma ɗaya daga cikin al'umman ne lakin qala ma'amar sai dai ma'amar ya ce innahu al-khadir khadir ne wanda zai kashe shi a cikin sahih muslim an ce sai wani mutum zai zo sai dujal a ya yanka shi biyu sannan ya bi ta tsakaninsa sai ya tashi ya ce masa ya tashi sai ya tashi Mm. ya jefa shi wuta ya fito da shi sai ya- a- a- a- afwan no ba zai jefa shi wuta ba A, in ya tashi zai masa haka har sau uku sai ya ce ai wannan ma ya ƙara samun yakini kan cewar a shi ne dujal ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari har sai a ƙarshe tukuna ya jefa shi cikin wuta mutane suna ganin wuta ne amma kuma cikin aljanna ya jefa shi hadisin mai tsawo na dujal to sai ma'amar ibn rashid ya ce wai wannan a a wafis a
innahu al-khadir a cewa alkhadir ne shine zai yi shi ne wannan abin shi zai faru a kansa
wanda za a yanka din wanda za a yanka din a dawo da shi to saboda kaga in yace haddathana anta alladhi haddathana zai iya yiwuwa cewa shi al-khadir ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga wannan tawilin bai bai tabbata ba da bai na nan kuma har na'am khidir na annabi Musa kuma shi wannan ya samu dama ya kai shi na'am dujjal eh Allah ya sallace shi shine ya a- amma kaga kafin ya sallada shi a kansa sai da tukuna ya kafa hujja akan cewar shine dujal din wannan wannan shine hujjar kamar yana amma wanda suke suka yarda da wannan kaulin wanda suke ganin wanda suke ganin khadir har yanzu yana nan da rai ba Eh, wanda shi kansa bukhari ya yi raddin ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ya yi raddin a cewa al-khadir ba shi da rai shine bai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma su su ma'amar suna daga cikin wanda suke ganin ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba wanda ya ganshi tun daga shi ya ce anta alladhi haddathana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ji kenan kaga kenan saboda haka wannan hujjar da ake nema a kawo kan cewa haddathana ana amfani da ita majazan bata ba za ta yi istiqama ba shi ya ji Mm, in shi ya ji akwai wani ra'ayi da na gani dangane da alhadir sorry wannan istitrad ne zani wanda wanda a sheikh abul a'la al-maududi rahmatullahi alaihi yake rinjayarwa na kan cewa alhadir ba mutum bane Mm. Mm. Mm. shi aslan ma kaga in aka ce mala'ika ne kaga batun cewa annabi ne ko ba annabi duk ba ta taso ba
ya kawo ya kawo abu da ka nuni akan haka nasa haka wata wata shefa saboda babu dalili da ya nuna cewar shi babu dalili da ya nuna a cewar a shi mutum ne ba a nuna na- na farko dai ba a sa shi a cikin annabawa ba a cikin hadisin abizar da aka faɗi annabawan da suke a cikin alkur'ani ba a faɗi alkhabir ba
to ai da ma ce min ma kasma alaikum min wannan eh wannan zai iya yiwuwa amma ba nassi bane akan cewa shi yana daga cikin mallam nafsus alaihi
mala'ika da sifan mutane eh ya zo mala'ika yana zuwa da sifar mutane mala'ika yana zuwa da sifar mutane to ai in mala'ika ne mm.
to ai babu wani abu na ce annan Musa ya je korona a wajensa ah da zai- zai je mana ya koya
inda mala'ika ne mm.
to ai mala'iku na su- da suke samun wahayi daga su su suke kawo wahayi to ai shi ne to ai shi ne ke kawo wahayi shi ne aka tura shi ya je ya samu wahayin daga wajensa wa ma fa'altuhu an amri mm. na'am fuska ce ce fuska ce abun da ya ƙara bincike ku duba cikin ta'alimul qur'an ma- mafahimul qur'an a nasa
na almaudu na almaududi mm. yarin jayar da wannan kaulin wata fuska ce ni ma wato na nema makinta sai daga baya na, da- na- na gani Mm. don hatta a cikin auji hudun da ibn hajar ya kawo cikin sharhinsa na bukhari wajen alkhabir ya taƙaita ne akan a a akan maganganun a, malaman sufiya da suke cewa har yanzu yana da rai da irin su imamun nawawi da suke cewa har yanzu yana da rai da kuma maganan malaman hadith da kan cewa ba shi da rai to akan wannan suke taujihin waɗanda suke cewa sun gan shi don irin su nawawi abin da yasa suke rinjayar da kan cewa yana nan da rai shine kan cewa salihai mutane kirki da dama suna cewa sun gan shi eh a fili yasa sun gan shi ko kuma sun ji sautinsa amma ka samu shi wannan tabbatar da wannan buɗe ƙofar buɗe ƙofar barna ce ga addini ba kaɗan ba cewa an gaishe ni ko ko kwanan nan ba ku gaba wata suna ta yaro da wani clip wata wai ita aina'u Mm. wai ta haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata duk wanda yake son tsira ya bai karɓi ɗariƙar tijjaniya tare da wani o ta daɗe to ni dai she- j- jiya na ga wannan ma- malam mansur ya turo min da clip din tare da Mhm.
ai ta annaba nan ma ita ba ta zama
wata ne kuka to ba- ni ban ga clip din har karshe ba to abin da ya faɗa na'am Mm. Mm.
akan matsalar shi Philip din.
a hanyar tare da malaman hadisi ya rasu kenan.
cewa ba ya rasu cewa ya rasu wata da malaman hadisi amma dai wannan fuskar da a maududi ya kawo fuska ce da ta bani da ta bani wato wata wata kuma fahimtar daban na ce to domin yanzu idan ya zama to cewa bai tab- in ya zama to cewa mala'ika ne Mm, to kaga a duk abinda ake ta cewa annabi ne ko ba annabi ba kaga duk basu taso ba Mm. ko musamman ganin kan cewar a adadin annabawan da ambaton sai zo a cikin alkur'ani suna cewa 25 ne ba sa kirga hadir a ciki sai dai watakila dalilin rashin kirga shi saboda bai zo da sunansa ba a cikin alkur'ani to kuma sun tsaya ne akan waɗanda sunansu ya zo ambaton sunayensu ya zo a cikin alkur'ani mumkin wannan za a yi taujihinsa na'am Wannan duba din kamar cewa uh, mala'ika yana da alaka da kamar abubuwan da suka faru wanda suka zama kamar ba Eh.
shi annabi eh wani ɗin in kuma kamar a- mala'ika ne shi a yanzu duk da wahayi ya ƙare akan samu mala'iku sukan fito a surar jama'a eh mana suna ah, imran bin hussein ya kasance yana jin sallamar mala'iku har bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam
sannan kuma malaika ne ke na yau nan da rayu din hmm?
kake maganar san in mala'ika ne eh yana rayu yana raye kenan amma karin kallon abin ne amma ka na'am kawai kolin da ya kaulin rajihi shine cewa khadir ya mutu an yi shi mutum ne kuma ya mutu saboda hadisin ibn abbas babu ish- babu a sai dai da tawili za a ce ba mutum bane amma yanda aka sifanta yanda annabi musa ya ganshi ya ga mutum ne sai dai wanda kuma suka ce mala'ika ne ba su za su iya cewa ai mala'ika ne ya zo a sifar mutum na'am na gaya maka ina mazhabar malaman hadisi har yanzu
aka maka ai ka ƙara yin magana tawili akwai tawili Mm, za su ina- ina nuna maka ne cewa wato ba a- a- akwai fuska da duk za su iya kawowa wajen auna duk da yake dai al'aslam mutum ya tsaya akan matabar ahlul hadith tare da cewa koda koda an ɗauki fassarar su maududi na kan cewa mala'ika ne wannan fahimta dai ta a, fahimta ta a, ilimi da kuma ka'idodi na usul ya nuna kan cewa babu tashri'i babu wani wanda zai zo da wani tashri'i sabanin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko da wani yayi da'awan cewa ya ga khadir akan cewa mala'ika ne ba zai zo da wani abu ba sabanin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a hujja ce akan magana kowa ko da khadir ne to dama su ma waɗanda sukan faɗa ɗin ai su ma suna cewa mubashirat ne to gayansa ku sai zama to kamar abubuwan mafarkai da mutum zai gani da sauransu
ba ma ko yana mutum din zai Allah zai iya bashi sauran rai ta yi
eh to ai kaga suna cewa suna cewa ga dujal dujal almutamar cewa bani adam ne bani adam ne kuma a bisa hadisin tamim a fatima bint qais yana da rai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo akhirul zaman saboda haka ya- Allah ya bashi tsawon rai har karshen zamani har sai annabi Isa ya kashe shi wannan ba ba ibn sayyad ne ko da wani shi kuma ba ibnu wasahiya ba ibnu sayyad bane ba ibnu sayyad bane tunda ibnu sayyad ya tabbata an kashe shi ya mutu sai dai ibnu sayyad zai zama to dajjalun min ad-dajajila
hadisin da yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ruwan ne yake bayan kasa
wannan yana daga cikin umdan bukhari na cewa hadir ya rasu to me ya fitar da dujal shi kuma fa shi ba a lara asmi aka sana din ba me yasa shi ba a ce dujal ya mutu ba na'am gayansa shine sai ai taksis waɗansu kuma suka ce ba taksis za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suke rayo a bayan kasa shi kwa dujal yana cikin ruwa
masu kudurin ba suna cewa abu to shi ma shi ma to wanda suke cewa Khidir ya fita daga cikin wannan wanda suke ma Bukhari raddi da wannan suka yi to amma me dalilin su cewa Khidir a ruwa yake shi na dujal an samu wancan haduwa da aka yi shi abu a kan da shi Hmm?
abu a nan musa a ruwa ne da hada a ruwa ne ko ko a gefen ruwa kuma guba ke ruwa
Hmm? Hmm? a a ruwa ne ko a gefen ruwa suna cewa ruwa ne suna ji. a cikin ruwan ta yi wa akwai tsibiri tsibiri ne ba a hasuwa ka
Allahu a'lam wato akwai akwai mughayyibat da yawa to mu dawo a ga samu tahammul din mu mu dawo mu kyale na'am قال معمر إنه توش.
شبر al-ma'mar ma'mar ibn rashid yace al-khadir ne فحينئذ لا مانع من سماعه to kaga a lokacin nan babu abin da zai kore cewa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in yace an tallabi haddathana haddathana bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zaman to hakikatan ne ba majazan ba na'am فبعد التحديث to bayan at-tahdith bayan haddathana الإخبار al-ikhbar shine bayar da labari akhbarani أي أخبرني ai ya zanta ya ga ya, ya ba mu labari أو أخ- أخبرنا ko ya eh, ya ba mu labari وهو كثير في الاستعمال wannan yana da yawa wajen amfani da shi wajen istimali حتى إن جماعة لا يكادون يستعمل يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ سواها har ma an samu jama'a na malaman hadisi ba sa kusa su yi amfani da shi a cikin abin da suka ji shi ba sa kusa su yi amfani da lafazin da suka ji eh, ba sa kusa su yi amfani da lafazi da suke ba da labarin abin da suka ji daga lafazin sheik in ba ita ba in ba akhbarana ba wato abin da suka wato wannan abin da aka ji shi a wannan eh, eh, ismu tahammul na farko wani lafazi za ka yi amfani da shi wajen bayanin abin da ka ji wa- wajen wajen adai yayin da za ka yi adai sami'tu wannan bittifak to sannan ana amfani da haddasana ma sai dai haddasana ba nafsi bace akan sami'tu saboda ana amfani da haddasana wajen ijaza ana amfani da haddasana wajen abin da ba a ji direct wato mubasharatan daga lafazin sheikh ba wajen majaz kamar yadda wannan kisan na dajjal na sahibul dajjal yake ba to sannan kuma sai akhbarana ana amfani da akhbarana to har domin me domin an samu waɗansu malamai ma ba sa amfani da la- wani wata kalma wadda take nuna riwayar abinda suka ji daga lafazin sheikh in ba akhbarana ba na'am نعم. وقال الإمام أحمد imamu ahmad ya ce أخبرنا أسهل من حدثنا ashalu min haddathana akhbarana ta fi sauki bisa haddathana saboda a akhbarana a wato wannan babinsa ne na- na tawarru na imam ahmad ne Mm. saboda in ka ce akhbarana a, ya fi sauki a bisa ka ce haddathana saboda haddathana ta fi tsawo ta fi ƙarfi حدثنا أشد haddathana ashad ce ta fi tsanani
قال ابن الصلاح ibn salah ya ce وكان ذلك قبل أن يشيء تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ wannan kuwa kafin ya zamanto ah, ya yadu kan cewa wajen amf- a cewa amfanin akhbarana da abin da aka karanta al-sheikh a gaban malami dan daga baya istilahi ya istiqari akan wannan cewa ana amfani da akhbarana wajen ard al-ard al-sheikh a karanta ma malami ah, marwiyat dinsa shi kuma yana ji na'am
ثم بعد الاختبار sannan bayan akhbarana أنبأنا anba'ana ونبأنا da kuma nabba'ana وهو قليل في الاستعمال wahuwa qalilul istimal wannan kuma kaɗan ce wajen amfani da ita wato kaɗan ne ba a cika amfani da ita ba وما- والفرق بين الاسمين eh ليه بج- نبأنا نبأنا
na- a- duk duk ma'anar su daya amba'ana da nabba'ana din نعم dukkanin su bi ma'ana al-imba ba da labari
بل قال الحافظ العراقي bal qala al-hafiz al-hafiz al-iraqi yace إن إطلاق أنبأنا eh, sakin kal- wato amfani da amba'ana بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة bayan wato ah, amfaninta a wajen ijaza ya shahara يؤدي إلى أن نظن بما أدا- أداه بها أنه إجازة zai kai ya zuwa ga amfani da ita da abin da mutum ya ji a ɗauki a ijaza ne
نعم Mm.
ويسئله من لا يحتج بها Sai- sai ya zamanto wanda baya hujja da ijaza sai ya sarrafa sai ya ki hujja da riwayar tasa shi yasa bai dace ka ce an ba'ana da na ba'ana ba abinda ka ji daga wajen malaminka saboda ya riga ya shahara cewa an ba'ana da na ba'ana ana amfani da ita ne wajen ijaza to kaga abin da ka ji daga wajen malami idan ka zo ka ce an ba'ana ko na ba'ana zai sa wanda bai da ijaza ba sai ya iskatin riwayarka na'am فينبغي ألا يستعمل في السماء don haka ya kamata kada a amfani da ita wajen sama لما حدث من الاصطلاح saboda abin da ya faru na wannan istilahin cewa ana amfani da amba'ana da nabba'ana wajen ijaza
وبعد أي بعد أنبأنا ai badu bayan amba'ana da nabba'ana بالأداء للسامع to sai a zumma ilaihi ka hada a wajen ada'i wajen yin ada'i ga wanda ya ji min lafzi sheikh قال لنا qala lana fulanu أو قال لي ko فلان.
kuma qala li fulanu wana ya gaya mu
ودونه في الرتبة koma bayansa a dar- a daraja لنا ذكر lana zakar Fulan.
fulanun ai fulanun zakara lana أو ذكر لي au zu- au zakara li ko ya ambata mu فقد ادعى القاضي عياض alqadi iyad yayi da'awa cewa عدم الخلاف ra- babu sabani في جواز الأداء بأهد تلك الألفاظ ga للسامع ga ɗayan waɗannan lafuzan ga wanda ya ji daga lafazin shehi dukkaninsu dukkaninsu Mm.
ونظر فيه ابن الصلاح
Ah, wa nazara fihi ibnu salah ibnu salah ya tsokaci akan wannan قال yace وينبغي فيما شاء استعماله منها ya kamata a cikin abin da amfaninsa ya wato ya ya yadu مخصوصا daga بما cikin- سمع bi masu mi'a من غير لفظ الشيخ ya zamanto an keɓance shi da abin da aka ji ba tare daga ba tare daga lafazin sheikh ba ألا يطلق في ألا يطلق فيما
sumi'a min lafzihi ai amfani da shi a cikin abin da aka ji daga lafazinsa
لما فيه من الإبهام وال- ihami saboda abin da ke cikinsa na rikitarwa والالتباس wal ilbas da jirkita da daidai daidai al ilbas rikitarwa din al iham da wato kuskura na kuskuren fahimta wato abin da ya- lafazin da yake ya shahara ana amfani da shi akan abin da aka ji ba daga lafazin sheikh ba to kamata ya kada ya amfani da shi wajen abin da aka ji daga lafazin sheikh saboda idan aka yi haka za a rikitar kamar wanda ya- ya shahara cewa ana amfani da shi wajen ijaza to bai kamata ya amfani da shi wajen as-sama'u min lafzi shaykh ba shine abin da ibnu sala ya faɗa intaha wannan kuma abu ne wanda yake wabe duk da yake din suna amfani da shi a duk da yake suna amfani da shi wajen a wajen at-tahammul min lafzi shaykh
wabil jumla
wabil jumla don haka dai a a a abin da yake a a- a jumlace fahiya wa in kanar mahamulatin alal ittisal ita duk da yake ana ɗaukanta alal ittisal
ya a fahiya ita zakara lana din na ka haddasa na kamar haddasa na ce lakinnaha fima sami'ahu minhu halal muzakarat wal munazarat sai dai a a a cikin abin da mutum ya ji daga malaminsa halin muzakara wal munazara da kuma wato munazara shine a a a hujjatayya sanya hujja hadhihi ita wannan zakara lana din nan mm, wa kaza qala da lana kama kuma kala lana abar a bar tafi dacewa wa alyaq tafi dacewa min haddathana daga haddasana kama taqaddama kamar yadda ya gabata wato zakara lana da kala lana tafi dacewa wajen abin da aka yi riwayarsa bil muzakara wal munazara
وبعضهم قال سمعت آخرا وقيل إن على الأموم أخبرا
Na- وقيل in alal umumi akhbara wa ba'dhum wa- sashi wani ah, sashin ah, malamai ya ce ah, sami'tu dinnan akhira tana bayan haddathana
ita kan samitu eh wa ba'dhum ya faɗa haka ibnu sala kenan to waƙila in alal umumi akhbara wani ƙaunin kuma ya ce wani daga cikin malamai kuma ya ce ana jinkirta sami'tu dinnan daga haddasana in alal umumi akhbara idan a, ya bayar da labari ala umumin nas ya bayar da shi ne ga mutane ga baki daya wato idan a, a, ya yayi tahdithi ne ala umumin nas to a lokacin nan haddathana ana gabatar da ita akan sami'tu wato in yayi kamar tahdithi alal jam to sai ya zamanto haddathana tafi sami'tu amma in abinda ka ji ne daga lafazin shaykh kai mubasharatan kai da shi to sami'tu a'la min haddathana na'am
وبعضهم وهو الحافظ أبو عمرو sashen malamai shine abu abu al-hafiz abu amr ibn salah قال ya ce في مقتصره a cikin muktasar ɗinsa takaitaccen littafinsa muktasar ulumil hadith kenan
سمعت آخرا في الركبة sami'tu akhiran cewa sami'tu akhiran ta ƙarshe ce a daraja أنه حدثنا daga kamar haddathana وعبارته ga ibarar sai da ta zo a cikin ah, ulumil hadith حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت haddathana da akhbarana tafi tafi daukaka daga sami'tu من جهة أخرى daga wata fuskar وهي أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ روى الح- رواه الحديث rawahu hadith wa khatabahu عذبه bihi به cewa a cikin sami'tu babu dalili akan cewa shi malamin ya ruwaitar da hadisin zuwa gare shi ne kuma ya zanta masa hadisin watakila kawai ka ji shi ne yana faɗa amma ba wai zuwa ya zanta maka a matsayin kai ɗalibinsa ne na riwayar hadisi ba a watakila ma kana majalisin amma kai ba ɗalibi ba ne Mm.
وفي حدثنا واخبرنا shi ku a cikin haddasana da akhbarana دلاله على akwai dalala akan cewar ya zantar da shi ne da wannan hadisin ورواه له kuma ya ruwaitar da hadisin gare shi او هو ممن فعل به ذلك ko kuma shi ne wanda ya aikata yin wannan zantawar da bayar da labarin da shi
وسال الخطيب ابو بكر الحافظ al-khatib al-baghdadi abubakar al-hafiz شيخه أبو ya بكر- tambayi malaminsa ال- ابا بكر abubakar al-burqani abubakar al-burqani الفقيه al-faqih الحافظ malamin fikihu kuma malamin hadisi رحمهما الله Allah ya ji تعالى kansu duk su biyun عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن ابي القاسم عبد الله بن ابراهيم الابندوني سمعت
na'am me- kan menene sirrin kasancewarsa cikin yana faɗi cikin abinda malaminsu abulkasim abdullahi ibn ibrahim aljurjani al'abanduni yana ce musu sami'tu ولا يقول حدثنا amma baya cewa haddasana ولا أخبرنا ba kuma ya cewa akhbarana فذكر له أن أبا القاسم sai ba su labari cewa ai abulkasim كان مع ثقته shi ya kasance tare da amincinsa وصلاحه da in wato da salihancinsa عسيرا في الرواية.
asiran asiran mai tsanani ne wajen riwaya ya da tsanantawa asiran na'am kada yawmun asir ومن أبو القاسم أبو القاسم ولا abul shi dai abdullahi ibn ibrahim al-abanduni din لو شينا أبو القاسم Mm.
to-
ba abul qasim sallallahu alaihi wasallam ba
وكان الورقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم
ya kasance shi albarkani yana zama inda abul qasim ba zai ganshi ba ولا يعلم بحضوره kuma baya sanin cewar ya halatta ya- yana wajen
فسمع منه فيسمع منه.
فيسمع منه sai ya ji riwaya daga gare shi فيسمع eh, fa yasma'u minhu ma yuhaddithu bihi ash-shakhs ad-dakhil ilayhi نعم
fa yasma'u din dai kana saboda kana ai Mm, ya haduru gashi nan fa yasma'u sai ya saura sai ya ji sai ya saurara يحدث به شخص abinda لا yake يدري.
a abinda yake a ji- a abinda yake zantar da shi ga wato ash-shakhs ad-dakhil ilayhi ga mutumin da yake shigowa zuwa gare shi فلذلك يقول dan haka ne yake cewa sami'tu Mm, ولا tunda يقول حدثنا baya cewa haddathana ولا أخبرنا baya cewa akhbarana لأن قصده domin nufinsa كأن الرواية للداخل kana riwaya liddakhili wahdahu riwayar ga mai shigowa ne shi kadai Mm. eh
da shi ɓuya iya ke shi buyaye yake riwayar da sana'a Mm, ba zai ce haddasana ba
saboda ka anan anan haddasa ta musu ne eh shine ɗaya daga cikin dalilin ai overheard mm, kamar overhearing ba na'am mm. na'am li'annahu asir ta da tsanani fada wataƙila korarsa zai yi. in ya zo sai ya kore shi to ka sai fa in ya gan shi ne ya saboda haka sai ya fake inda ba zai gan shi ba na'am kai malama hadisi sun sha wahala ko wajen neman ilimi
wa qila kamar abu- kamar a imamun nasa'i ne da al-harith ibn miskin na shi ma sai a boye yake riwaya daga gare shi shi an sai eh shi yasa zaka ga yana cewa a- abin nan wajen riwaya haddathani al-harith ibn al-miskin qira'atan an karanta ne yana ji
okay na'am na
wa qila qila kauli na biyu kuma aka ce dangame a- a- a- aka ce wa sahahahu zarkashi azzarkashi ya rin- in rinjayar da wannan wal qutb al qistalani wal qutbul qastallani Mm, al-qastallani
akhir ma sami'tu anna akhir akhir Mm, mm.
akhir ma sami'tu Eh, a- akhir sami'tu akhir annahu haddathana anna haddathana na'am ka jinkirta sami'tu daga ah, ta zamanto a bayan kamar haddathana in ala al umumi akhbara in alal umumi akhbara idan ya ba da labari ne ta jihar gamewa kowa da kowa ya gaya ma wa illa fala in ko ba ta kowa da kowa ya gaya ma ba to kada ka jinkirta ka jinkirta kada ka jinkirta sami'tu bayan haddathana wa- wa ibaratu zarkashi ibarar zarkashi kamar yadda ta zo a cikin tadribin rawi kuma yanzu ma an buga littafin sa kai ai as-sahihu annukat nukatu zarkashi Na'am.
annukatul wafiya na jin tana cikin tafan da muke da su a nan ma annukatul wafiya ko ta zarkashi tana ciki a cikin tafan mu na mustala a cikin wannan annukatul wafiya akwai ab- a dan uwanmu da muke karatu tare da shi shi ya tahqiqinta jama'an az-zahrani na'am yace as-sahihu at-tafsil ko الصحيح والتفسير abinda yake ce- ta- a- a- a sahihin magana shine tafsil rarrabewa هو أن حدثنا أرفع shine a ce haddathana arfa'u haddasana ta fi ɗaukaka in haddathahu ala al-umum idan ya bashi idan ya zantar da hadisin alal umum general riwaya a taro kawai ya zartar na'am wa sami'tu ita kuma sametu ta fi in haddathahu ala al-husus idan ya zanta masa alal khusus keɓance ya je majalisun sa ya ce masa ya yi riwaya da gare shi ya gaya masa to a sami'tu ta fi intaha Mm, intaha saboda idan a cikin taro ne ga baki daya ta yi kan cewa shi ba daga baya daga cikin wanda aka yi maqsu- aka yi aka yi- aka yi nufin azantar da shi hadisi watakila a a irin masu ɓuya ne Mm, inda an gansu za a kore su na'am wa zakara ibn salah ibnu sala ya ambata wa ghayruhu da waninsa anna awda al-ibarat fi zalika cewa mafi wato kanka mafi koma baya mafi yas- wadda tafi kowace kowace a can An karshe yi- na ibara shine yace qala fulan yace qala fulan wane ya fada aw zakara fulan ko wane ya ambata min ghairi dhikri qawlihi lana wala lana Min ga- Wala lana.
li ba tare da cewa li gare ni ko lana ko gare mu ba wa huwa ma zalika mahmulun ala sama tare da haka ana daukan ta kan cewa ita ma tana daga cikin lafazin as-sama min lafzi shek idza urifa liqa'uhu wa sama'uhu min idan dai aka san haduwarsa da ji- da sauraron sa ga hadisin malamin nasa wa salima min at-tadlis kuma ya zamanto ya kubuta daga yin tadlisi ala ma taqaddama fil an'am kamar da yadda ya gabata a wajen an'ana wala amma kun san tana daga cikin alfazut tadlis qala rana da kuma a- qala zakara na'am
ولا سيما إن عرف من هذه أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه منه musamman ma idan aka sani daga halinsa kan cewa baya faɗan wannan illa a cikin abin da ya ji daga gare shi daga malamin nasa فحجاج بن محمد الآن kamar hajjaj ibn muhammad al-a'awar al-misisi sahibu ibn jurayj Mm.
روى كتب ابن- كتب ابن جريج عنه ب- ya ruwaito littattafan hadisan ibn jurayj da suke a cikin littattafansa daga gare shi da lafazin قال ابن qala ibn jurayj فحملها الناس عنه sai mutane suka riwayar waɗannan hadisan daga gare shi واحتجوا kuma suka kafa hujja da shi bal ana kaddamar da hajjajil misisi ala ghairihi fil am- fil araj la fi fi ibn jurayj Mm. ana kaddamar da shi asbatun nas fi ibn jurayj na'am وخص الخطيب حمله على السماع shi ku al-khatib al-baghdadi ya kebance daukan wannan kalma wace kalma kenan hamlahu
ذكر ذكر قال لنا qala lana da zakara qala da zakara ya dauke ta ala sama biman urifa minhu dhalik ذلك da wanda aka san shi da cewa wannan haka yake in yace qala ko yace zakara yana nufin abin da yake ya ji daga bakin malami لكن المعروف أنه غير sai شيء dai abin da yake sananne wannan ba sharadi bane
وأفرط ابن منده ibnu manda abu abdullah ya wuce ya wuce iyaka فقال sai yace حيث قال البخاري duk inda bukhari yace قال لنا فلان qala lana fulanun فهو إجازة to ijaza ce wannan ifrat ne وحيث قال inda kuma di yace قال فلان qala fulanun ne wane ya faɗa من غير ذكر لنا ba tare da ya ce lana ba فهو تدليس to tadlis ne aga shine eh ibn ah kwai shi yasa aka ce afrata ba taba zu- ba taba tuhuman bukhari da tadlisi ba sai ibn manda Hmm.
ورد العلماء ذلك malamai sun yi raddin wannan akan ibn manda ولم يقبلوه منه ba su karɓi wannan magana daga gare shi ba Hmm, muktaran wannan a ce bukhari mudallis ne Ah, wanda yake ko ba haka bane sai dai a sahih abinda ibn hajar ya rinjayar in dai bukhari ya faɗi qala lana ko zakara lana wannan abinda ya riwaya sa ne muzakaratan ta babin muzakara ne saboda aka yi sanya shi a cikin jumla at-ta'liqat Mm. to ai shi yasa wannan a shi yasa a hadisin hadisin سيأتي في أمتي قوم قوم يحلون الحر والحرير إيه، حديث المعا- معازيف والمعازيف إب- إ- إ- إ- ابن حزم يرد سا da cewar wannan mu'allaq ne tadlis ne yace tadlis ne to ibn hajar ya rinjaye da kan cewa wannan babu tadlis bal abin da yake a bukhari yana mayyaze shi daga abin da yake riwayarsa muzakaratan Mm, abin da ya yi tahammulinsa muzakaratan ba ta fuskar asalin as-sama ba na'am kamar shi yanzu da ke cikin da muhammad na'am ina cikin kayan sun yake mai yana cikin mu'allaqat eh yana daga cikin mu'allaqat na'am ana shi wannan abuwa ku za ta ake da karfi bangaren akida ibn manda malamin hadith ne na malaman hadithin su ne malaman aqida yana da littafi dai al-iman eh kware al-iman li ibn manda ibn khuzai ibn khuzaima yana da at-tauhid ai shi ma sai kace malamin aqida ne ai dukkan su malaman hadisi ne ko malaman ah, malaman aqida ne to wannan yanzu mun gama mun karanta al-qismul awwal min aqsamit tahammul shine as-sama'u min lafzi shaykh duk wannan dogon bayanin da ya sai dan wato a wani lafazi zaka iya amfani da shi yayin da zaka yi adai na abin da kai tahammulin sa sama'an da sauraro daga lafazin malami sami'tu babu ko shakka akan wannan amma sauran lafuzzan ana amfani da su idan aka san manhajin malami saboda haka wani yana bukatar istiqra shi yasa dole ba za ka yi hukunci akan cewar idan malami ya yi amfani da wani lafazi cewa wannan ba abin da ya ji shi bane min lafzi sheikh sai idan ka san manhajinsa saboda haka dole sai ka yi istiqra'i ka ga yaya tsarinsa yake kuma anan ne dole sai ka koma a littafan a littafan rijal kutubun rijal wanda su ne za su baka a wannan bayani da kuma littafan da suka yi magana akan almarasil abinda zai tabbatar da irsal ta dama abinda ake gudu ya zamanto riwaya wadda take muttasila kai ka dauke ta mursala Mm. to abinda zai bayyana maka wannan littafan littafan marasil kamar a jami'ut tahsil fi ahkamil marasil na al'ala'i da almarasil na ibn abi hatim wanda yake shi mutaqaddim ne za su faɗa cewa fulanu lam yasma fulan saboda haka in kuma aka samu ya ce kaza amma kuma babu wannan sama din to kaga wannan ya tabbata kan cewar imma kuskure ne daga a ɗaya daga cikin ruwat tunda kamar yadda ake kiyaye kamar yadda ake kiyaye alfazul matan haka ake kiyaye alfazul tahammul Mm. kamar yadda ake kiyaye alfazul matan haka ake kiyaye alfazul tahammul muna gani kuna gani da yadda muslim yake yi Mm. Mm, qala a- a- abin nan qala al-awwal haddathana wa qala al-akharani akhbarana Mm. saboda wayannan suna a- yanzu kamar imam ahmad yakan yi inkarin hadisi da kan cewar wani ya ce a cikin isnadi ya ce sami'tu min aina lahu hada don saboda wato abin da yake mu'tamad shine irsal ne babu haduwa tsakanin malam dalibin da malaminsa to don haka abin da zai bayyana maka wannan sai ka koma cikin kutubul rijal da kutubul marasil da kutubul ilal wanda su ne za su bayyana wannan to da abin da zai hutar da kai shine ka samu sharhin malamai da suke yin sharhin hadisi ta nahiyar hadisiya wanda yake kuma kaɗan ne cikin malamai In ba ibn, ibn, ibn hajar da ibn rajab ba da irin su ibn abdulbar da wuya ka samu waɗanda suke sharhin hadisai ta nahiyar hadis yawa yawa wanda suke sharhin hadisai ta nahiyar fiqh suke yi da nahiyar lugha amma ta nahiyar hadis kaɗan ne to wanda zai sa a idan mutum yana so lalle ya ba mu hadisi haƙƙinsa ba ƙaramin bincike mutum zai ba akan hadisi ɗaya kafin ka ce za ka yi tahririn magana a kansa Um, shi yasa bukhari shi yasa a- a- shaukani yake cewa la hijrata ba'da al-fath Um, saboda fathul bari inda kana da shi ya hutar da kai a cikin sharhin hadisai ba sai ka je wani waje ba amma in ba wannan ba in waɗansu- in waɗansu ne ba za su- ba za ka samu sharhi da zai wadatar da kai daga wannan ba sai ka tsaya kayi binciken ka shi yasa karatunmu da muke na sahih muslim ko yaushe idan yake na san a irin irin a wahalar da muka sha wajen tahqiqin abi awana akan hadisi guda daya nake ganin bama bama sahih muslim haƙƙinsa ko yaushe muna karatun haka nake ji bama bama sahih muslim haƙƙinsa dan bama bama dirasa sa dirasa hadisiya Mm. tunda hatta sharhin nawawi da sharhin qadi iyad ba su yi masa sharhi irin sharhin ibnu hajar da ya ma bukhari ba ta nahiyan hadith ba su yi ba Eh, saboda haka sai dai ma sai dai sai dai a dauka dai Allah bil baraka ga su wannan hadisi da ka jawo ne Na'am.
hijira ta wajib Mm, to ni wani hadisi ne da an fassara sai yana daure mm,
abin adabul adabul mufrad eh
wani aka an faɗi wani manya manyan zunubai guda bakwai eh almubiqat kaman ashirku billahi Eh, sai aka sa wa ruju'u ila al-arabiyyati eh ba'd al hijra ba kwarai mm, to shi malamin mai fasara sai ya fasara kamar ko da yanzu kamar nan ne a mutuwan dan bacci ne da wannan kano ne yana na gani tun daga bayan sai da kuma dan bacci Inna lillahi.
to na shiga cikin wannan eh to kaga wannan to an kaga wannan ta'addanci ne yayi ta'adi wannan Mm. Eh, wannan ta'adi ne wannan ana maganar mutumin da yazo ya- ya zo ya hijira ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kafin fatahu makka ma alhijra shar'iyya kafin fatahu makka sai ya bar wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ƙauyen su ya koma cikin kabilar su saboda a lokacin ana buƙatar mutane su zo su karfafa addini addini suna zaune tare to kuma ana yin fato yace la hijrata ba'da al-fath na ka samu da kauyen ka zo nan ba wannan bane ta wuce
ko kadan eh wannan ya ta danji na'am mustafa waɗanda suke su uba rabi a kan magana da yi suka kafa hujja da faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam da sama da mu'azzin a abdullahi bin umar Mm.
mutum wannan zai zama wajen cewa aba a ƙasir shi ɗan yayi kiran sallah tunda in yi kiran sallah ma guduwa yake Mm-mm. ba wai daga abinda suke nufi abinda suke nufi shine cewa ka ji maganar mutum bayan ko baka ga shakhsinsa ba ana aiki da shi tunda suna jin kiran sallar bilal ba tare da sun ga shakhsinsa ba ba tare da sun ga jikinsa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da ai aiki da wannan magana saboda haka wannan ai yayi kama da wanda zaka ji maganarsa bayan baka ganin sa an sanya labule tsakaninka da shi
shi gairin azan amma a azan shi dama shi ɗan ba zai iya kiran sallah ba a dama shi dan bai- a- amma ba wannan ne hujjar ba wannan ne fuskar hujjar ba na'am a kafin mu tashi za sai mai addu'a ga a dukkanin dai waɗanda kusan dai kowa da kowa kenan da suka sa hannu wajen a ginin wannan waje da assasa shi gani gashi alhamdulillahi kamar da wasa da akan dakali muke zama a cikin nan wajen aka kawo maganar wani lokaci ma in za a yi wani abu dole sai mu tashi mu tafi can ciki kamar da wasa aka ce ya kamata mu gina daki alhamdulillahi gashi aka zo da sa hannun yan uwa waɗansu suka taimaka da kuɗi waɗansu suka taimaka da sanayya waɗansu suka taimaka da ƙarfi aka zo kuma waɗansu a, kowa ya ba da gudunmawa su wajen shi da littattafan nan shi wannan wanda ya turo littattafai ɗin ba mu san ma kan cewar inda za mu sa su ba shi dai kawai an ce za a turo littattafai to sai ya zama to cewar faduwa ta zo daidai da zama da aka gina wannan waje kuma aka sa littattafai ɗin Ah, ya yi su waƙafi fi sabilillahi to da shi ma to muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana Allah kuma ya sanya wannan ya bamu Allah ya sanya wannan waje ya albarka Allah ya sanya shi ya zamanto sadaqatul jariya har bayan mutuwa mu ya ci gaba a ci gaba da zamantowa hidimar ilimi a wajen babu a sadaka kamar yadda ake cewa da ta kai irin sadakar sha'anin ilimi saboda mu- saboda tana tana ta'addanci ba ta'addanci na tana ta- tana eh, t- t- tana ta'addi eh, kamar fi'ilin lazim da fi'ilin muta'addi Eh, tana ketare wanda yayi hatta tafi lokaci mai tsawo to Allah ya karba Allah ya sanya mana albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين